محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Risalatul Qur'an za mu tashi shafi na 41 alamatu husnul khatima alamomi na kyakkyawan cikawa Allah ka yi mana Allah ka samu cika da imani Allah madaukakin sarki samu kyakkyawan cikawa Allah ya gara ku ci amin yawon ƙarfi na wannan shi ne basarar da adam ya samu ya cika da imani Allah madaukakin sarki ya taimaki dan adam tun ana sha'awarsa a duniya ma in ya dandana sai Allah ya ɗauke shi kusa akwai lokacin da ɗan adam ya kai a duniya shi kan shi kaya yake zama kaya nauyi shi ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke taro don Allah karma Allah ya kai shi shi ne wa a'udhu bika an uradda ila ardhil umur shi ne ma'ana hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah na nema ka tsare ni kada na koma irin shekarun da zan zama wato komai sai an yi ne sai an daga ka ba abin da ake yi da kai ba za a gayyace ka suna ba ba za a gayyace ka biki ba in kai koya ba za ka jefa ba kawai dan adam ya zama to idan rayuwa an yi ta cikin bin Allah to akwai sauki akwai daɗi a wannan ran lokacin idan adam ya iya karatun qur'ani nan ne zai gane lalle Allah ya taimake shi dan zai ya gari duk duniya ba abin da ke magani sai karatun qur'ani duk abin da ka sani sai zama yana jin daɗi shi ne kaɗai zai ɗauke markewa ya wuce ya wuni ga gado ya wuni yana dariya shi ba kuɗi yake sa yi dariya ba ba abinci ma da wuya yake ci bacci ba daɗi zama ba daɗi tafiya ba daɗi kuma ba daɗi to sai ka ga idan akwai yana tare da Allah shi kaɗai yake mar daɗi sai wuni cikin farin ciki shi yasa wanda duk ya san bai iya karatu Qur'ani bai yi mazai koya domin idan Allah ya ja rayuwar mutum ya kai tsufa ko bai iya karatun Qur'ani ba wallahi zai gane kureshi ba abin da za ka yi to karatun jarida karatun wane ne karatun waye duk abin da kake zuwa yanzu kake dan yi a duniya ka dan ji ka dan samu kamar ɗebewar kewa ko hira ba mu yi da kai hira da ka zo da sai a ce tsawon nan ya koma ke tsawon nan ya koma za mu mutane in an ganta a rima kauciya eh to ilimi ne da kusanci da Allah kawai ke sa kai neman kama ake yi eh shi yasa dan adam Allah ya yi kokari ya iya karatun alkurani kafin ya tsufa kuma ya ji tsoron Allah sai ka ga tsufar ta zo ko ma shekaru nawa ne ta da ban sha'awa da da ya zama yana kusa da Allah madaukakin sarki saboda duniyar nan ba ta yi ba ne ba ta yi ba yadda ba hauke ya ce ba ta yi ba ba ta yi ba yan shekaru ne kaɗan an ga ka gama da mutunta aji gamawa duniya take da mutane kuma mu almantawa muke yi ko talabijin ka tuna talabijin in ga mai kallon tv ya tuna ai shekarun baya waɗanda ake nuna su a tv yanzu ko ko ko kuɗi suka biya ba za a nuna su kuma suna nan ba su mutu ba da duk labaran duniya ta tara zai an nuna su sai yanzu ba a nuna su ba abin da za a yi da su an gama da su dukkan da duniya to kaga dilla ka san cewa haka duniya za ta ma to kaga sai kai tana da lahira ai shine maganin ta sai zama lahira ka shirya dama nan za a tafi wannan ko an ko an zo nan za a je to ya zama kana da wato matsayi a lahira ka tana da lahira to shikenan ko duniya mai zama ma ita ta biyo dama ita dama mai yaudariya ce ba abin yarda ba ce eh wanda duk ya sa ta a gaba sai ta kunya tashi eh in ka duba fafutuka da dan adam yake yi yana ta neman ya samu kuɗi sai ka samu sai ka rasa to me za ka yi ka yi ta cin kaji tana cin abin nan kuma kwana nawa za ka yi ka yi ta hawa motoci kwana nawa za ka hau ka yi ta gina gidaje gidaje nawa za ka gina kana nan kana nan kana duk ma mai kai wata ran kana ji kana gani za ka kasa yin komai wallahi za ka kasa komai za ka dawo ba ka jin daɗin komai za ka dawo ne abinda ake Allah yake ta fuskantar da mun nan wanda muka yi fuskanta nan ne za ka gane gaskiyar magana in mutum yana da tare da Allah to shi kenan koma me ya faru akwai sauki wani mutum ya taba fafutuka ya yi ta fafutuka ya yi ta fafutuka ya yi samu wani tafkare da fili yana gina gidansa yana so zai koma sai ya yi nisa ya yi nisa ya yi nisa ya kusa gamawa tsere sai kawai ciwo ya kama shi ya zama ciwon yana ta yi nisa kawai shi kai shi ya gane ajali yana bai da lafiya sai ya sa shi sai ya ce a ɗauke shi a mota ana ina za kai shi a kai shi wajen filin sai a kai shi cikin gidan kawai sai a ga yana zubar da hawaye yana kallon gidan yana kuka kuma wallahi gidan da bai shiga ba ke haka kin gina gida ba shi ne laifi ba amma matsalar Allah na tuba idan wataƙila dukiyar da aka tara aka yi ginin da ita ba mai matsala ce a lahira na ta gama ba a mori ba kuma za a je lahira a haɗu da Allah idan wasu aka zalunta aka yi wannan kaga matsaloli gashi an tafi an bar shi sai baka mora ba ka tara wa kanka aiki sai musulunci bai hana mu ne kuɗi ba amma mu nemi na halal shi ne kawai abin da musulunci yake so sa'annan ya nemi in ya ba mu kuɗin mu aikin lahira da shi kada mu zama duniya kawai muka sa a gaba saboda duk inda ka kallo duniyar nan ka ba ta shekara ɗari dukkan mu nan mun ka ba ta shekara ɗari gari ya ta kai na a a muna nan mana muna da eh ba wai ba kowa a nan ta kuma suna nan ko akwai yan samari na a ɗari fa a abuja na nan ma ai abuja lokacin ma za ka gana yanka buloki ai lokacin za ka sa sabbin ya yi kalli a wasu sabo sannan aka ne ka san matsalar duniyar nan mantawa ake da mutane yanzu ka ga dukan mu nan yanzu in ba sa aka ce ba ba mai ba mai tuna baban kakan shi na ana nufin ba ka tuna shi ne ya bari ne ya aka yi to ba ka ga ba ruwanka da shi to haka na kai ma za a kwana biyu ba wanda ya saka wallahi sai abin da ka yi girma sai yanzu abin da ka yi shine kawai ribar ka duk an manta da kai da kayan duk naka ne ma wataƙila baban baban waye ya gada duk dai naka ne amma dai an manta da kai to ba ta kai ake to haka nan duniya take shi yasa wanda Allah ya ba su tunani sai su yi aiki su ribaci lokaci kafin lokacin ya kare ka samu ka ribu naka na nufin mai ribar naka ka kai abin da Allah ya baka lahira ka yi aiki na kwarai ka yi na bilbili ka yi ka yi abubuwa wanda za ka je kana murna a lahira to shi ne ribar amma mutum ya je cauke kaya a nan lahira kuma ya je ba komai kuma ba wanda zai kai ma shi yasa wasu daga cikin magabata an samu mutumin da wani yake zuwa yana ba shi sadaka kullum babban mutum ne da ya ga almajirin nan sai ya tashi ya tafi ya tarbo shi ya zo ya zaunar da shi ya ba shi abinci shi ne yan fada suke cewa ka daɗe me yasa kake haka yace ya ce musu ba ku da hankali yace wannan mutumin ai shi ne yake mun dafan kaya na zuwa lahira kyauta yace shi ne yake yana kai mun kaya na lahira ne kyauta kaga wanda suka riga ne ne sadaka kenan sun san suna yi to yi ta matsalar sadaka kuma in ba kai don Allah bai ta ma matsala ce dan mutum bai don Allah ba Allah bai ba shi lada ba shi to amma wanda suka sani sai yana girmama wanda yake zuwa wanda suke zuwa karɓar sadaka yake girmama su sai aka ga girman ya yi yawa sai yake gaya musu ai waɗannan aiki suke ba suna mabda kone na kayan ta zuwa lahira kyauta eh da kai ma ka yi kwari a ita ɗiba ma kayanka a ita kai baka lahira kar ka bar su a nan duniya don kai kai ɗaya za ka a alamar da rasulul fatima alamar kyakkyawar cikawa fi hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alamatun alamatun bayyinat yustadallu biha ala husnil khatima fa ayyu imru'in مات بإهداها كان بشارة نسأل الله حسن الخاتمة الأولى آه نطقه بالشهادة عند الموت لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ما لا يتي أتجن حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم وحديثا النبي صلى الله عليه وسلم أن تترى alamomi na kyakkyawar cikawa ya ce duk mutumin da ya samu ya mutu da ɗaya daga cikinsu to albishirinsa shi ne sai mala ya addu'a ya ce muna roƙon Allah ya samu kyakkyawan cikawa to shi ne sai so lissafa sai ce na farko kyakkyawan cikawa na farko shi ne mutum ya furta kalmar shahada lokacin da zai mutu ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya samu wannan kalmar tana bakin shi ya mutu ko ya faɗa shi ya sa masu jinya masu jinya ana jinya mamaci an mara lafiya to in yana sambatu akwai wanda ciwo ke damun sai ya ta suru ya faɗi magana ya faɗi magana to mai jinya duk lokacin da ya magana to sai ya yi ta ce masa la ilaha illallah da ya ji mara lafiya ya ce la ilaha illallah to sai kyale shi shike alaba shi ya bacci alaba shi ya amma da ya sake furta wata magana mara kyau to sai ya sake yi kokari ko da za ka ga hankalin mutum ba jikinsa yana jin maganganu sai ka ga yana maimaita to da ya furta sai a kyale shi saboda wasu ba abin da suka saba faɗa a duniya in sun zo mutuwa wallahi shi suke faɗa wanda ya zungo kutun kuma ashar ashar raji manya manya kuma haka ya mutu saboda ai bai san ba abin a ce kai shiru ba dan bai san me yake yi amma ashar kawai kowa na ji ta zaki saboda bakin ya saba da zaki kaga wani kuma za ka ga yana ta kalmar shahada Allah ka yi mana yana ta faɗa yana ta faɗa eh yana ta faɗa Saudi Arabia mutanen Rose Capital nasu an koyar da su wani training cewa idan suka zo suka samu an yi accident to su yi ta la ilaha illallah ta la ilaha illallah da za ka ga wani accident din ka san mutane kan rasuwa za su amma dai an same su da sauran numfashi to sai su yi ta cewa mutane la ilaha illallah sai ka ga wasu kama suna faɗa kuma su da su shi ne wani yake ba da labari ya ce ya an yi wani accident yana yana yana cewa wanda ya accident wani saurayi yana la ilaha illallah sai shi da kansa yake cewa shi dan mutane wallahi yana faɗa na larabci yana huwa finna huwa finna huwa finna haka har yau shi da kansa yake zurta cewa shi wutar dan wuta ne dan wuta ne har ya mutu Allah ta tsare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ƙarshen magana sai ya zama la ilaha illallah ko zai shi daka ya shiga aljanna na biyu a saniya almautu bi rashid jani jabi li hadisi buraida abun al-husayn radiyallahu anhu annahu kana bi khurasan fa ada akhan lahu wa huwa maridun fa wajadahu bil maut wa idha huwa ya'rifu jabinuhu fa qala allahu akbar سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين نعم yace alama ta biyu na kyakkyawan cikawa shine mutum ya mutu yana gumi yana gumi a goshinsa daga mutum gumi yana yana tsogowa a goshinsa alamar shahada saboda hadisin buraida dan husain yake cewa akwai ɗan uwan shi da yake Khurasan bai da lafiya sai ya bi sai ya same shi yana magagin mutuwa shine da ya kalle shi sai ga gumi yana kugowa a goshinsa kawai sai ya kama kabbara yana Allahu akbar yace na ji annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lalle wato mutuwar mumini da gumin goshi ne zai samu wato alama shahada ce mutum ya mutu yana fitar da gumi a cikin goshinsa na uku a salisa almautu lailatul juma'a aw nahariha لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر وتعلم شهادة كشاوة كوان أكو shi ne mutuwa daren juma'a ko kuma ranar juma'a daren juma'a ko ranar juma'a Allah ka samu samu amma ba mai zuwa ba ko can can can eh amma dai daren juma'a daren juma'a duk wanda ya samu mutuwa a cikin rahama ce saboda me yace saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace babu wani musulmi da zai mutu ranar juma'a ko ya mutu daren juma'a face Allah ya tsare shi daga azabar kabari wanda duk kuma aka tsare shi daga fitar kabari shi ke nan magana ta ƙari bayan da ake faɗa muna yara cewa mutum ya mutu ran juma'a wai zai je samu mala'iku sun tafi masallaci ina da murwa sai ya shige kayan lokacin ba ga ba kai za ka so mu shiga aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai shiga so mu shiga aljanna na hudu al-istishhad fi sahat al-qital bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam li shahid inda Allah sittu khisal yukfaru lahu fi awwal daf'atin min damihi ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويؤمن الفزع الأكبر ويحلى كلية الإيمان ويزوج من الحور العين ويشفى في سبعين إنسانا من أقاربه نهض شيني متي شهادة في رياك أما بيجي مسلمين saboda mai saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wanda ya shahada yana da wasu kyaututtuka da Allah zai masa guda shida duk wanda ya mutu a yayi shahada na farko farkon jininsa da zai so masa ga duk zunubinsa Allah zai yafe su na biyu za a nuna masa wajen zamansa a cikin aljanna na uku za a tsare shi daga azabar kabari na hudu duk firgici da ake yi na tashin kiyama ban da shi Allah zai tsare shi daga firgici tashin alkiyama da babban firgici da zai faru Allah ka tsare mu na biyar za a a na hudu kai ko na biyar ne to na biyar za a yi maka ado da wata riga akwai wata ado na imani rigar imani da ake sawa yan aljanna ba za a sa masa Allah ka sanya mana sa'annan na- za a masa za a aura masa matan hurin ain sa'annan za a a wato da da wannan da a sa masa adon imani da haura masa mata hore in ji abdai masa ado a masa aure sai na shida za a ba shi ceton mutum ɗaya a cikin zuriyarsa mutum saba'in mutum saba'in a cikin famulinsa a ce duk yayi su zuwa aljanna ka ga karin zumunci da yan uwanka na to kun kun kana gaba da mutum ko kuna faɗa ka ga an ba shi ce ko a sai ya yi ce canza da haka mutum saba'in a ce ma yanzu kai kai tunani a filin kiyama Allah ya ce ma to ibi mutum saba'in ku tafi aljanna su ya za ka dubo na yan kulab ɗin ku na to da ka shi aka ake bashi ceton mutum saba'in sai mala ya ce wa turja hazihi shahada liman sa'alaha mukhlasan min qalbihi ولو لم يتيسر له الاجتهاد في المعركة لقوله صلى الله عليه وسلم من سأل الله شهادة لصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ما لا يتي ولا نبا wannan da ya kawo na hudu ya ce irin wannan shahada da Allah maɗaukakin sarki zai wa mutum waɗannan ta goma shi to ana fatan wanda ya yi shahada kowace ilimi ya same ta ko da shi mai je filin yaƙi ne me yasa saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya roki Allah shahada da gaske har cikin kokon zuciyarsa ya roki Allah ya yi shahada to Allah zai sadar da shi zuwa ga matsayin masu shahada ya ce ko da ya rasu akan gadonsa ko da ya rasu akan ɗakinsa Allah zai ba shi wannan matsayin اللهم إنا نسألك الشهادة eh Allah muna Allah ka sa mu shahada ka san wani da an yi shahada zai kira ni yaki ne sai ya shiru a ko da a gida ne eh sanan ita mutuwa ma ba ma da biyan da kake gani wahalar ta ba wai a yadda mutum ya mutu kyau akwai wanda zai mutu a gida wahalar ta kaga wanda ya mutu a filin yaki so ɗari wallahi azabar da zai sha ta wanda aka ta gargaza shi da bindiga so ɗari domin su waɗanda ma suka mutu a filin yaƙi Allah yana cire musu zafin ciwo zafi duk harbi sai Allah ya mayar musu yadda ka san cizon kiyashi ba abin da su haka Allah ya ke musu kiyashi ka san kiyashi ɗin kiyashin ma ba wai jan nan ba bakin ka san kyashin ma akwai wani mai cizo da zafi to ba shi ba mai cizo ba zafi kama an dan mutsini mutum suke alkhamisa الموت غازيا في سبيل الله لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل أي خرج في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد أو وقته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حدث شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة نابيا شيني متين يموت ينا تبيا وجن wato ɗaukar kalmar Allah yaƙi saboda ɗaukar addinin Allah saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda duk ya fita daga gidansa saboda ainihin aikin Allah ya mutu da kai shi ko ko aka kashe shi to ya yi shahada haka nan ba sai an je yaƙi wata ilar rashin lafiya malaria ta kama mutum a hanya shikenan to shi ma shahada yayi yace ko kuma abin hawan sa ya dishi ko ya gumunta akwai wani daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ana aikin haji dabba ta kai da shi sai ya rasu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan kada a rufe masa kansa a kai a masa wanka saboda shi wanda ya rasu ba a filin yaƙi ba na masa wanka shahidin ba na yaƙi ba na masa wanka ta na ana masa sallah amma shahidin yaƙi ba a masa wanka ba a masa sallah ba a masa mallin kawai yadda yake tambayi saboda ba duk abin da za a roƙa an gama masa shi yasa shi haka ake kai shi da kayan jikinsa amma na aikin haji abin da ba a masa kawai shi ne ba a rufe masa kai annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi ran tashi a tsiyama yana karasa aikin hajjinsa yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik a filin kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko wato kunama ko wata dabba ko maciji ta harbe shi ya zama shi ne sanadiyar mutuwarsa ko kuma ma kawai ya kwanta ne a kan garinsa ya rasu inda ya fita aikin Allah ko wani irin ta ya rasu to ya mutu shahidi kuma ya zama dan aljanna shi yasa ka ga masu tafiya da'awa na aikin Allah ma za suna ayyukan Allah da yawa wanda duk ya rasu a ciki ya yi shahada neman kuɗi ma kusan na eh neman halal ma jihadi in mutum ya yi niyya mai kyau ai kamar kasuwanci dan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce attajirul amin dan kasuwa amintacce za a tada shi tare da bayan Allah salihan bayi ran tashin kiyama kima ibada ne amma ba amin ya ce amintacce wanda yake yin kasuwa yana cire dokar Allah yana nin kasuwa Allah ya ce wannan ba kyau ya bari yana yin kasuwa yana lura da haƙƙin bayan Allah yana wato ba ba yana yin kasuwa yana musguna wa mutane ba ko yana tsananta musu الثالثة الموت من داعون لقوله صلى الله عليه وسلم عن داعون شهادة لكل مسلم وفي أحاديث صحيحة كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم غير هذا ما ليش نشيل شيء مسلم يموت النوبة النوبة كورونا نعم نعم أما تو إذا ما كورونا عين النوبة شيء ai shi da lokacin corona za ka yi ta mamakin mutane an ce shahada ce kuma an ce a daina yin sallah an ce a daina sahu hada sahu ya kamata da an hada ma ai to kada ka mutu ka yi shahada ne ne matsala Allah ya tsare mu Allah ya saka ta sake dawa da kwanaki sun soke dawa amma sai suka ga kan duniya ya waye wallahi cikin abubuwan wallahi su so da dawo wanda yake bibiye su zai ga alama amma su da kansu za ka ji maganganun suna ta magiya waye yanzu abin ba irin wannan kalan ba zai yi ba sai dai a yi wani sabo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annoba shahada ce ga duk da kowane musulmi wato wanda ya mutu da annoba ya yi shahada ya ce kuma dangane da wato hadisan annoba suna nan da yawa sosai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata na bakwai الموت بداء البدن وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات في البدن فهو شهيد na bakwai shine mutuwa da ciwon ciki saboda hadisin abi huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai ya mutu da ciwon ciki to ya yi shahada ci cikin shi ya kulle ya rigar fama da ciwon ciki to shahada ce na takwas da na tara الموت بالبرك والهدم في قوله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المدعون والمبعون والبرك وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله na takwas da na tara mutuwa da wato cin ruwa me ake cewa ambaliya ake cewa shine garak na ambaliya ruwa ya zo ya cinye mutane ko kuma gini ya hado shi ne hadam wato gini ya hado a kan mutane Allah ya kiyaye duk ku dinga ce Allah ya kiyaye yawa a Allah ya kiyaye mana hado a gini ga wa zai sai hado mana ai akwai shahadodin daban-daban tunda an ce in ka mutu a kan gado ma ba gara na saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace shahidai su biyar yace wanda aka soka da wuka a ciki shine mal'un wal mabdun shi kuma wanda ciwon ciki ya kuntun dake shi ya mutu wal garak wanda shine ruwa ya ce da kuma wa sahibul hadami da wannan gini ya haɗo masa sai ce wa shahidu fi sabilillah da kuma wanda yi shahada saboda ɗaukaka addinin Allah na goma da goma sha ɗaya da goma sha biyu ya ce shi ne a mautul mar'ati fi nifasiha bi sababi waladiha wal mautu bil haraki wa zatul junub ya hadisi jabir bin utayk عن النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة هم القتل في سبيل الله شهيد والمبتول شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد شهيدا malaikai na goma da goma sha ɗaya da goma sha biyu shine mata wanda za ta mutu wajen haihuwa in mata ta mutu wajen haihuwa ta yi shahada saboda tsanta da kuma wanda wuta gobara ta cinye shi shi ma ya yi shahada da kuma wanda wato wani ciwo ne wannan za ta jini ciwo ne wanda yake kama wuya ya hana numfashi shi ma in ya zama sanadiyar mutuwar mutum ya yi shahada yace saboda hadisin Jabir dan Utayb daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ce shahidai guda bakwai ne su ne wanda aka kashe saboda Allah da wanda ya mutu da aka soke shi a ciki da wanda ya gobara ta ci da wanda ya mutu kuma saboda gini ya faru mata da kuma mata wadda za ta rasu saboda haihuwa duk waɗannan shahidai waɗannan rahamar Allah ne saboda in ka duba duk mace macen duk ta hana ta haka ne na wani sanan sanan duk wannan Allah ya yi wa al'umma ne rahama don mu dan samu shahada lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi sahabbai ya ce kun san wane ne shahidi duk ba su san kowa ba sai suka ce shahidi kawai shi da wanda ya mutu a filin yaki sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce musu in haka ne ai shahidan al'umma ta za su yi kada tunda ba kowa zai je yaki ba to shi da sai ta gaya musu wanda ya ka dama wanda ya ka dama wanda ya ka dama duk ya zama shahidi الثالثة عشرة الموت بداء السلب لحديث راشد بن هبيش عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه السل يعني أنه شهادة na goma sha uku shine mutuwa da mai sunan tuberculosis da hausa tarin fuka to shine sal tarin fuka wanda ya mutu da wannan ciwo shi ma ya yi shahada saboda hadisin rashi dan hubaishi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ciwo na tarin fuka shi ma wanda yake da shi ya yi shahada arabi'atu ashara wal khamisatu ashara wa sadisatu ashara na goma sha hudu da goma sha biyar da goma sha shida shine al-mautu fi sabili difa'i an al-mal al-murad basru aw difa' an ad-din wa an-nafs لحديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ما لقيتنا قوم شاهد da goma sha biyar da goma sha shida shine mutum ya mutu ta hanyar kare dukiyarsa wanda ake so a kwace ta hanyar kare dukiyarsa wanda ake so a kwace ba a san musulmi ya zama rago ba a san musulmi ya zama mutsoraci wannan tsoron ba abin da zai kara ma ba abin da zai kara ma ba zai sa in kwanan ka sun kare kaki mutuwa ba na yawa ana son a tagaza tagaza wani dattijo kwanaki ake ba mu labari barayi suka tare su a mota Allah kiyaye ana ta kawo kawo kuɗi kawo kuɗi aka zo kai ne ya tsufa ya ce haka yaro haka kawai zan baka kuɗi ba wani gobe musu wallah haka gida zai dan dake shi haka ya ne dan mare ya karɓi kuɗi amma haka suka ce zai ba bai shi haba ba wani gobe musu haka kawai ga kuɗi na baka in taka zawa ne don ko da kashe shi shahada ne tunda ba zai iya wani abu da shi ba ya ce sa'annan ko kuma mutum ya mutu saboda kokarin kare addininsa ko ya mutu saboda kokarin kare ransa saboda hadisin sa'id dan zai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk aka kashe shi yana kokarin kare dukiyarsa ya yi shahada damu wani ya taba zuwa ya ce a yara su Allah ina dauke da kuɗi na ko sai wani ya tare ne ya ce sai na bashi ba za la ce har ka bashi ya ce in ya kama ni da fada ya yaƙe ni kai maka yaƙe shi ya ce ya rasu Allah in na kashe shi ba ya ce in ya kashe ni ba ya ce kayi shahada ya ce in na kashe shi ba ya ce ya zama ɗan wuta ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sannan wanda aka kashe shi saboda kare iyalansa za a ci mutuncin iyalansa ya yarda shi ma ya yi shahada sannan wanda aka kashe shi saboda kare addininsa shi ma ya yi shahada sannan wanda aka kashe shi wato saboda kare jininsa shi ma ya yi shahada da haka duk wannan musulmi zai tsaya saboda ita mutuwar nan ba ɗaya ce wallahi duk da ka gama mutu ba ba wanda waye ce ta yake duka ba kowa kuma kana tunanin kawai kai wa very smart na shi yasa kake nan ka daina ba wanda yasa kake nan sai dan kwanaki ka ba su kare ba wallahi idan kwanaki suka kare duk abubuwan juyewa suke yi juyawa suke su kwaɗe Allah ya kiyaye in dai lokacin ya yi kawai shi ke duk wani wayo duk wata hikima duk wani abin da ka sani sai canza in dai lokacin ya yi sai tafiya kuma tafiya ba sai ba ba da lafiya ba mutuwa ba sai ba ka da lafiya asali ma da rashin lafiya da mutuwa duk hanya daban-daban ka iya rashin lafiya ka yi rashin lafiya ka yi rashin lafiya duk garin ko zan ba wanda ya kai ka ciwo kuma kana nan sa'annan ka iya wayan gari wanda ya fi kowa lafiya a garin ku ya mutu wannan shi ya fi sauƙi a wajen Allah don kawai kwanaki ne da lokaci da awoyi da mintoci da sakan aka ba mu kana cikawa shi kenan da numfashi a kirge shi ne abin da Allah ya mana kowa ya ba shi shi yasa in mutum ya tsaya yi tunani mai kyau zai ga abubuwan ba gara mutum ya sake zage dantse gara mutum ya sake shiri ya ƙara tazmini ya ƙara ambatan Allah sosai ya ƙara abubuwa ƙara tuba ya ƙara ayyuka saboda abun sai muna ganin shi da nisa na yana ta tawo to gare kuma ka san mutuwa ba ma da yawan shekaru ake za ka ga dan wanda bai kai ya kawo ya rasu wani tsoho sai ka ga yana nan shekara ɗari da ɗoriya ɗori haka Allah ya rubuta masa ba wani abin da life span ba wani abin da yake sa mutane su daɗe a duniya kawai zai rubutu Allah duk wani labarai da kake ji wai wani wani abin da zai sa a tsara tsawon rayuwa ƙarya ne wallahi ba abin da zai kara ma tsawon rayuwa kawai sai rubutun Allah to ci ba ya kusa wahala kawai za ka sha na Allah ba kisa wahala da shi yasa za ka ga Allah ya buga ayoyi sai mutum shekara arba'in bai da lafiya a tayar a tashi yana nan sai ka ga mutum garau garau ya yi ado sai ya mutu saboda ba ba ba harka daban-daban lokacin wannan ya cika lokacin wannan bai kare ba eh wani ba Allah na taɓa gaya muku da ake ta buga labarin ana ma hira da shi ne mutumin da ya waɗo akan wani gini na China ne ana maganar ikon Allah gini ake yi irin yadda ka san yan titin nan guda biyu a tabaye sai aka gama ɗaya ɗayan kuma aka zo ana foundation an sassa rodi ya fito daga saman wannan sai shi ya waɗo ya waɗo ya zo ya waɗo da gadon baya ya ciki wannan rodin ya ɗura shi rodi ya fito haka kuma a nan ƙirjinsa suka fito rodi da aka zo ba a iya zare shi ba sai aka yanke rodin aka ɗauke shi zuwa asibiti likitoci suka taru aka yanka shi aka cire karfan to likita yake ba da labari kuma ya rayu da shi yake hira ya ce inda karfan ya wuce tsakanin zuciyarsa da menene da menene wanda ba yadda za a yi da ya fasa abin da sai ya mutu ya ce in an tara likitoci guda ɗari su sa wannan karfan ya ce wallahi ba za su zafi inda ya wuce haka ya fasa bai fasa abin da zai sa ya mutu ba saboda mai kwana na shi ne kawai misali in kwana na nan ana nan kwana ya kare babu yadda za a Allah ka samu dace na السابعة عشرة الموت مرابطا في سبيل الله وصح من حديث سلمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه و... و... وأمن وأمن الفتان na goma sha bakwai shi ne mutuwa saboda tsaro saboda Allah an ce tsaro ana nufin gadi shi ne ribat irin da a lokacin da ana yaƙi na a zo gari in an so ana so za a kawo hari sai a taɓo wasu mutane sai a ce su su je ba za su yi barci ba su je su tsara al'umma tsaya a tsaye suna jira to wannan aiki wanda ya yi shi don Allah ribat kenan gadi saboda Allah in mutum ya yi shi shi ma aka kashe shi a wajen shi ma ya yi shahada ya ce saboda hadisin salman daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi ce yin rubaɗi na na dare daya na yini ɗaya da dare daya ladan da mutum zai samu ya fi wata ɗaya yana azumi ya fi wata ɗaya yana sallah rubaɗi rana daya saboda wani waje ne mai hatsari mutum ya yadda ya bada rayuwarsa to ladan da mutum zai samu ka je ka wuri ka kwana ka dawo to za a baka lada ka fi wanda yi wata ɗaya yana azumi ka fi wanda yi wata ɗaya yana sallah azumi da sallah sanan annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan mutum kuma aka kashe shi duk aikin alherin da yake za a ci gaba da rubuta masa me ma'anarsa idan azahar ta yi ba ka nan sai a rubuta kayi azahar illa asar ta yi a rubuta kayi da asar ba ka duniya ba in ka saba tashi sallah da daddare da lokacin yayi sai a rubuta kayi sallah in ka saba sadaka in lokacin yayi sai a rubuta kayi sadaka shine aikin da kake yi za a ci gaba da baka lada har tashin kiyama za a ci gaba da rubuta masa aikinsa sa'annan duk za a wato arzikinsa za a tafiyar za a ci gaba da bashi sa'annan za a mantar da shi da duk wata fitina akwai fitina akwai fatan akwai mala'iku da Allah ya sanya masu fitinan mutane a kabari duk Allah zai amintar da shi su zaman mala'ikun kabari shirin ba da tsoro za su suke suna zuwa ne su firgita mutane amma kuma aikin da aka sa su da wannan firgicin sai Allah ya amince da mu eh kaga sai su zama sa a cikin sura mai kyau amma in ka ga sura da mala'iku suke zuwa wasu ai ba kyau eh Allah ya kiyaye yau a tafi a ashara na goma sha tara almautu ala amalin salihin لقوله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له به بها دخل الجنة وبالجملة فكل من مات على عمل صالح نال حسن الخاتم ما ليش نقوم شاترا شيني mutum ya mutu a kan wani aiki mai kyau da yi bayan aiki ya zama ba wani aiki da da kai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk ya ce la ilaha illallah yana neman yarda Allah da ita sai ya zama abin da aka ya faɗa kenan na ƙarshe to in ya mutu sai aljanna sanan mutumin da ya ta yana azumi yayi azumin nan don Allah shi ma ya zama yana cikin azumin na ya mutu sai aljanna sa'annan mutumin da ya sadaka ya yi sadaka saboda Allah shi ma ya zama aikinsa sadaka daga sadaka sai mutuwa to sai shi ma sai aljanna Allah madaukakin sarki ya datar da mu shi ne sai mala ya ce a takaice dai duk wani aiki da mutum ya yi na alheri ya zama shi ne ƙarshen aikinsa to za a cika masa shi to ka ga mutum zai rinda in ka ji malaria ta kama ka kai ta sadaka na a to na san wani da zai rasu wallahi ina cikin mazagi da kira wani ya tashi ya ce je kai mun sadaka kudin aljihunsa ne ba ma kudi masu yawa ba ya aljihunsa ya ce kudin shi lokacin kudu goma sha shida ne ya cire ya ce hungu har ma ta sai da ya rasu yake mana ya ce je ka je ka mun sadaka kuma sai ya zama wani aikin sa shine na ƙarshe eh da shi ne amma shi dan na ji shashi ne ke kai kuma ba shashi da za ka yi yawa kai kowa yana sadaka ne gwagwadon karfin sa na na gwagwadon abin da Allah ya baka eh kowa yana yana yin zai zuyur duk zuwa sa'atin min sa'atin kowa ya yi ƙoƙarin da Allah ya yi sai sarki ya bashi amma dai ya zama aikinka zumunci ka sada aikinka nasiha kai aikinka haka ne ya zama shi ne aikinka na ƙarshe wannan alheri ne babba Allah ka cika mana da kyakkyawan aiki alhamdulillah alaikum salam na'am mu da muka ce ka dawo na a daman da wacce ta zo ka ba sallah ne na na ce da wacce ta zo ba kai sallah ba ne sai da gwamnati ma ba ta hana sallah ba na to ya danganta wasu ai sun yi kowancan lokacin wasu sun yi sallah na kada Allah ya dawo da shi amma ko ya dama gwamnati ba ta hana sallah ba gwamnati ba ta hana sallah eh insha Allah na amin ina zuwa yana tambaya wai mutum sallar duha ko zai iya yi a kasuwa ko a ina duk za ka iya ko ina ko ina za ka iya yin sallar duha in biyan yadda a yi sallah a wajen yawa eh ku tsaya mana wa alaikum salam yace kuma sallar daren juma'a wai ya ji an ce dare biyu ne da juma'a juma'a dare ɗaya ne da ita shine in yau aka ce ma yau alhamis ko rana ta faɗi rana alhamis ko shine daren juma'a idan rana ta faɗi ran juma'a sunan shi daren asabar na yawa da abin da za ka yi ranar ka yi a daren asabar ne in kana son ka yi wani abu don daren juma'a to ranar alhamis ranar tawaɗi shi ne daren juma'a wallahu alam a'a da yamma na ke ta sallama na sulla na'am na'am Na'am. To, saba kirfi ko kudi da aka ce za a cirewa ba an ce an fasa ba? Eh wai misali ok to, yawa, to wai kwatankwacin ire-irensa misali sai ‘yan ƙasa suka ce za su fito su yi zanga-zanga, to wai mutum ya fito, shi zanga-zanga gaskiya ne musulunci bai san shi ba amma da yawa malamma suna cewa akwai abubuwan da musulunci bai san shi ba amma larura ina nuhu ta kan zo kamar da yake addarura su tabihul mahazurat sai larura ta zama wato ta bari an yi na mutum ya yi to cewa an ya mutum ya mutu ya yi shahada Allah ban sani ba yawa eh man sani ba saboda kaga bi yana da alaka da niyyar mutum ya zo ne ya tafi da niyyar zai fasa shagon mutane misali in dare dare ai wasu ka san matsalar shi ne abin da ya sa musulunci ya tsare wato al'umma da irin waɗannan abubuwa saboda al'umma ne za su cutu shi ya sa ta ga yaƙi ma na musulunci ba a yi shi sai da shugaba dalili kuwa ba a so mafitinar da ba wanda zai ce a tsaya a tsaya ba a so mafitinar da za a ce ba wanda zai ce a daina a daina kaga mafi yawan zanga-zanga da ake yi wanda suka shirya zanga-zanga karshe bacewa suke in abin ya kwaɓe ina nuhu sai su bar mutane a gari wanda bai ji bai ba a fasa wannan shago na a cutar da mutane shine matsalar amma in shugabancin musulunci ne in shugaba ya ce ya isa wallahi kowa zai tsaya kar a taba nan ba mai tabawa a koma gida za a koma su kare abin da manufar musulunci ya zama yana da iyaka shi yasa ka ga musulunci ya tsare wato al'umma ya zama kowane lokaci suna da shugaba saboda rashin shugabanci musiba ne ka hararo al'ummar najeriya yanzu a ce gwamnati gwamnati ta ce ta ba wa mutanen najeriya minti goma minti goma ko a komai ka ga dama ka yi ba za a ma komai ba da Allah ka hararo ƙasar wallahi sai an yi ɓannan da shekara ɗari ba za a gyara ta na nufin a cikin minti goma don na ga sai wasu sun samu wani technology da za su iya buɗe santarar ban a minti goma na nufin ya zan duk abin an kwashe da haka barna ce za ta jawo al'umma ko musulunci ya kare jinanan mutane ya kare mutuncin mutane ya kare wannan kuma abin da ke faruwa wallahi idan mutum ya bibi ya bibi hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam to zai zai dan takunsa zai dan gyara takunsa shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi cewa yayi babu wani zamani babu wani lokaci da zai zo muku face wanda ya wuce ya fi shi alheri har sai kun hadu da Allah in ƙara faɗa ko karanta muku larabcin ku ne ba wani lokaci da zai zo in ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce face wanda ya wuce shi ya fi shi alheri har ku haɗu da Allah don ka san wannan sauran abubuwa da ake ta yi wato ban san me zan ce ba waɗanda suke zuwa sa a yi zanga-zanga su suke sawa a cuce mu ko gane wanda ya san yadda duniya take tafiya daman zalunci ne aka gina ana cutan al'umma ne ina nufin ba Najeriya ba kusan duk duniya ne haka suke yi su za su kawo kasashe ƙa'idodi da dokoki a ko bashin da ake ba kasashe ai zalunci ne daman shi ne zalunci za a ba mutum bashi a ƙiyar ya biya in an ba ka bashin dubu talatin nan a yadda ka biya kamun kankara ya zama miliyan talatin kamun kankara ya zama miliyan talatin ka zama bawa haka suke haka tsarin mulkin duniya yake haka yanzu dawa suke da duniya world bank da ka jana world bank inda mutane sun san a hakikanin world bank me aka sa kafashe a yi me aka yi wani kalmar da bulan mai babu ko daya ce wallahi babu duka haka yake haka tsarin shi ya sa ake ce musulmi ka kurkuda ka kurkuda ka bi Allah ka zama tare da Allah ka tsare musulunci duk wahala domin sai ka samu Allah ya zara ranka kana musulmi amma wannan ba ana cewa kuma wai su abin duk abin da suka yi za su wasu Allah na nuhu da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya cewa sahabbai cewa zai haƙuri har su haɗu da ubangiji ya ce abin da suka yi yana kan su yawa kuma wannan haka shine shine tsari amma in aka ce al'umma barna ne za a dubewa al'umma sai ta barna ko barnar duk ya dawo kansu in ka lura ma yadda ake zanga-zanga ai rashin hankali ake yi kayan da gwamnati ta yi na al'umma shi ake fasawa ba street light an faffasa da Allah wa yake mora street light in kai fasa cewa ka ba gwamnati haushi waye gwamnati kai ne gwamnatin fa nan gaba kawai za ka tsaya siyasa a ce kai ne minista haka ne ai in aka ɓaɓɓatawa aka cuta kai ne ne da ‘ya'yanka na da masu zuwa in ana zanga-zanga da mutane za su iya su ɗaya kwalta da wani zai ɗaya a ina tabbatar muku da da ce za su iya a ce an ɗaya kwalta duk da kwalta sai ga kamar ya yi wani gwalinta kamar ka duba kai tunanin hankali wa aka cuta wataƙila shi mai mulkin makwaltan shi bai taɓa bi ba kuma ba zai bi ba ina nuhu shi yana ta wani waje ne da haka dole ne mutane su zama cikin hankalinsu shi wato babu musiba da al'umma take ciki gaban a takura al'umma ya zama abin da za su ci rasa eh wannan shine ya fi zama musiba kuma shirin duniya haka ne wannan suke bibiya a menene ake kiran shi menene gm gmc ne kuma yayi eh gmo genetically modified seed da za a tura wa mutane yanzu ake ta kokari a mai da duniya suna noma da shi ai sharri ne babba so ake yi wai a zama ana rike da mutane saboda ana da rike da abincinsu saboda in aka sa mutane yunwa noma aka daina shi aka yi aka hana noma shikenan kowa yunwa ya same shi kuma yunwa musiba ce Allah ya raba mu da ita rashin tsaruwa musiba ce maluma suka ce Allah madaukakin sarki abubuwan nan guda guda guda biyu ya gaya wa mutanen makka abin da ya musu na cewa ya musu ta goma shi Allah ne at'amahu min ju'in wa amanahu min khawf da haka dole ne dole ta yi kokari a samu tsaro a samu abinci tare da ya hakuri da su amma dai ba abinci ai akwai rigima Allah ya kiyaye sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa salli ala ya tabbata an ce shugaban kasa ira ya rasu ko Allah ya kai shi da shi da da ministansa an ce da sauran ma matukan jirgin to in dai duk musulmi a cikin su Allah ya masa gafara Allah ya sa ya huta Allah mu kuma ya tsare mu karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين امين